alƙawarin da ya alƙawari da shi hina nataqa bi shahadataini lokacin da ya furici da wa'annan ashahadatai idan mutum yace ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah sai kuma bai lizumci abin da su wa'annan ashahadatai ne suke lizumtarwa ba to furicin da yayin alƙawarin da yayi zai bauta wa Allah shi kadai zai ba zai bauta wa wani ba in ba shi ba zai gaskata manzon Allah zai yi masa da'a zai bar duk abin da annabi ya hana zai takaita akan sunnarsa zai bar duk abin da ba sunnar manzon Allah ba na bid'a zai gabatar da duk fadin manzon Allah akan fadin kowa to ya warware wannan alkawarin in bai lizimci abin da wa'annan ashahadatain suke hukuntarwa ba yanzu misali sai mutum ya ce, Ashadu anna Muhammadar Rasulullahi, sai kuma aka same shi yana aikata albida'uwar kurafat. Misali, idan aka masa mutuwa sai ce to a tare ranar uku, in aka masa mutuwa sai ce to a tare ranar bakwai, in aka masa mutuwa sai ce to a tare ranar arba'in. To sai aka samu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana raye ɗa ɗa ɗa ɗa ɗa ɗa ɗa ɗa ɗaɗɗaya ɗaɗɗaya ɗaɗɗaya annabi yana raye duk ƴaƴansa shida a cikin bakwai sun rasu annabi yana raye Zainab ta rasu annabi yana raye Ruqayya ta rasu annabi yana raye Ummu Kulsum ta rasu annabi yana raye Ibrahim al-Mu'azzam ya rasu annabi yana raye Abdullahi ya rasu annabi yana raye Al-Qasim ya rasu Aisha, ai Fatima ita ce kawai ta riga manzan Allah, ai manzan Allah ya riga ta da wata shida. To waɗannan da manzan Allah suka mutu ko suka rasu suka yi wafati manzan Allah yana halarce ya taru ranar uku? A'a, sai aka samu shi bai taru ba. Ya taru ranar bakwai? A'a, aka samu shi bai taru ba. Ya taru ranar arba'in? Aka samu a'a shi bai taru ba. ya musu sadakar shekara aka samu a'a shi bai yi ba a can kuma kafirta cewar ashadu anna muhammadar rasulullahi daga cikin kuma abin da shaida wannan taka talizumta shine zaka aikata abin da ya umarni zaka hannu akan abin da ya hana zaka takaita akan iya aiki da abin da sunnar ta zo da shi sai ga ka da wani aiki wanda sunnar ba ta zo da shi ba to baka lizinci abin da ka shaida akan sa ba abin da ka shaida a kansa wannan rashin lizimtar kuma ya warware waccan shahada haka in ka kago kamar irin su bidiyo irin su na maulidi sai ka ce ranar goma sha biyu ga watan rabiul awwal ko mu zo mu haɗu mai murnar yau aka haifi manzan Allah sai aka ce ah shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yana raye yana matsayin annabi wanda Allah ya aiko shi ya yi shekara ashirin da uku wannan ranar tana zagayowa ya taɓa tarawa sai aka ce a'a mutum da shi bai tara ba kai da ka tara da wa kake koyi bayan kuma ka yarda ka yi alƙawarin za ka taƙaita a kan iya sunnarsa sai aka samu kana koyi ne da wani ba shi ba domin wani ne ya zo da abin ba shi ba to wannan rashin lizimtar taƙaituwa da sunnar tasa ya warware waccan shahadar da kai shine malam yace fa'iza a kalla bi hadal iltizam idan furicin mutum sai ya wofanta daga wannan lizimtuwa da abin da kalmar take kunshe da shi faƙadi na ƙadar ta'ahadun allabi ta'ahada bihi to haƙiƙa ya warware alƙawarin da ya alƙawari da shi hina na tsaka bi shahadatai ne lokacin da ya furici da wa'annan a shahadatai ne wani waƙadar islam kafiratun abubuwan da suke warware musulunci mai musulunci suna da yawa قد أقد لها الفقهاء في كتب الفقه حقيقة ما مربوطة ko kuma kace malumin fiqhu sun yi rubuce rubuce sun yi masa babi babi a cikin littafin fiqhu baban kafan sun kulla masa wani babi ke bantacce fasammuhu asammuhu sai suka ambace shi babur ridda babur ridda wa ahammiha amma mafi girman mafi mahimmanci mafi tsorutarwar abubuwan da suke warware musulunci mai musulunci asharatu na waƙi su ne abubuwan da suke warwarewa guda goma zakara hashekul islam babban malamin musulunci muhammad bin abdul wahab ya ambace su rahimahullahu fi qawlihi na daya ashirku fi ibadatillah tarayya cikin bautar Allah qala Allah ta'ala Allah madaukake ce inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi Allah baya gafarta wa duk wanda ya tarayya da shi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha amma yana gofar yana gafarta koma bayan shirka ga wanda ya so kenan duk laifin da ba shirka ba in Allah ya gana ma yana iya yafewa amma shirka Allah ya ce ba zai gafarta ta ba to anan in yanzu aka samu wani laifi daga cikin laifuffukan ka ce kai laifi kaza Allah ba zai ba zai yafe ba to kai ma yanzu ka shiga gaban Allah da manzansa in dai laifin ba shirka bane ka bar shi mutum ya je gaban Allah da shi Allah ya tsawaka. a cikin suratul nisa'i wa qala ta'ala Allah madaukake ce innahu man yushrik billah lalle duk wanda ya tarayya da Allah mana ya hada Allah da wani wurin bauta bautan nan wacce ake da zuciya ko wacce ake da gabbai ne to faqad harrama Allahu alaihi aljannata duk wanda ya hada Allah da wani Allah ya haramta masa aljanna wa awahu nar masa wuta ne wa ma lil min ansar azzalimai kuma ba su da wani almani annasir mataimaki ko wanda zai hana Ubangiji ya azabtar da su. Wa minhu daga cikin ashirku fi ibadatin lahi, azabahu li gairin lahi, yanka ba dan Allah ba, shi yanka kala biyu ne, akwai yanka almubahu, yanka na halal, wannan shi ba shi da alaƙa da addini, ma'ana ina nufin ba shi da alaƙa da wani abu don kaza aka yi. misali yanzu ka cire kuɗinka ka sayi zabuwa ka yanka dan ka ci wannan ana kiransa almubahu halal ne ko kuma ka ce a ina kwaɗayin ƴaƴan shila ka sayi baro ka yanka ka ci halal ne ko ka sayi rago ka yanka ka ci halal ne to amma in ya shafi da sunan wata bauta to ba dama a yanka sai in Allah ne ya a yanka amma almubahu kana iya a kowane lokaci in ka ce yanzu ni a gidana duk ranar juma'a misali sai ka ce sai mun yanka zabuwa mun yi miya ka dora wa kanka da juma'a wannan ai kai ka dora wa kanka almubahu ne halal ne dama baka ce wannan abun ibada kake ba an gane akwai yanka kuma na ibada da sunan shi wannan yankar za a samu kusanta zuwa ga Allah to wannan din sai in Allah ne yake ayi shi ne ce wa minhu azabahu li ghairi Allah daga ciki ashtarku fi ibadatillahi akwai azabahu lil ghairillahi yanka ba dan Allah ba kazzabahi kamar yanka lil abrahat nan ce al abraha shine abdarih nan ce abdarih shine kabari amma wanda aka marjini idan an samu kabari aka aka aka tona kabari sai aka binne mutum wa ubrizal kabaru sai aka bar kabarin a buɗe kamar yadda suke a irin makabartan nan tamu kabarrukan sai a kira su in guda ɗaya ne sai a kira shi alkabru in da yawa ne sai a kira su alme alqubur to amma in aka yi wa kabari daki to sai ya ba sunansa alkabaru ba sunansa abdarihu shine yake cewa kadzabahi lil abrahati kamar a ce ga wani kabari wanda ana zuwa a yanka a wurin kabarin amma kabarin an maɗaki au azab au azabahu lil jinni ko kuma yanka dan aljanu ce misali ga wani eh wani abu da aka baka na rofane sai aka ce ai yanzu kana da abu kaza ne wannan jinya tashi kaza ne aljanu kaza ne su kuma sai an yanka musu tinkiya baka ko sai an yanka musu bakar akuya ko sai an yanka musu agwagwa kaza to wannan yankan ya zama azabahu li ghairillah ya zama azabahu lil jinn to shi ma yana fitar da mutum daga musulunci man ja'ala bainahu asani na biyu man ja'ala bainahu wa bainallahi wasa'id wanda ya sanya tsani tsakaninsa da Allah ya sanya wani ya zama tsani tsakaninsa da Allah ta yaya ya da'uhu suna roƙon wa'annan wanda suka sa su tsani wa yas'aluhum suna roƙon su wa yas'aluhum shafa'ata suna roƙon su ceto wa yatawakkalu alaihim yana dogara akan su to fa innahu duk wanda ya haka fa innahu yakfuru ijma'an ya kafarta a ijma'in malamai misali a ce yanzu sai ka ce to ga wani shehi ko ga wani malami kai ba za ka roƙi Allah ba sai ka roƙi shehin saboda kusancinsa zuwa ga Allah yanzu ka sa shi ne mai wasa'i ko kuma kana da wata bukata a wurin Allah misali a ce kana neman lafiya ko kana neman arziki ko kana neman mulki sai ka roƙi wani shehi akan shi kuma zai kusantar da kai zuwa ga Allah ya roƙa ma to wannan duka yana daga cikin ka sanya tsani tsakaninka da me tsakaninka da Allah Allah kuma kai tsakaninka da shi direct ne asalis man lam yakfur al mushrikina duk wanda bai kafarta mushriki ba wa man yashukku fi kufrihim ko wanda yake kokonto cikin kafircin mushriki aw sahaha mabhabihim ko kuma ya inganta matafiyar tsarin addini da mushrikai suke kai kafara shi ma ya kafarta mun gane wannan idan aka ce wannan mushriki ne yana aikata abin mushrikanci sai ka ji kyamar ka kafirta shi ko kuma kai kokonto cikin kafircinsa ko kuma ka ce ma ai hanyar da yake bi ma mai kyau ce to shi ma wanda ya hakan ya kafirta a nan jihar Bauchi ai muka auri mun an ce arne ai rabin ai koyo kafiri ne ko an taɓa ƙoƙarin da anan jihar Bauchi wani gwamna da ya wuce kara cewa arna arna shekar a cewa arna arna a taro ma yake ba na jin daɗi a ce musu arna ai su ma suna bautar Allah to kaga wannan mazhabin da suke yi tunda har kai da bautar Allah ne ka inganta shi to yana iya kafarta mutum Allah ya sauwaka kafiri duk wanda ya kafarta ko musulmi ne ya aikin kafirci in dai aikin ya tabbata a shari'a kafirci ne to dole ka kafarta shi in ka ce a'a dan a zauna lafiya to sai ka yarda da aikinsa to kai kuma ka kafarta na hudu mani taqada wanda duk ya kudurta ko ya yarda an hada ghairin nabi sallallahu alaihi wa sallam cewar wata shiriya ba ta annabi sallallahu alaihi wa sallam ba akmalu min hadaihi ta fi shiriyar manzon Allah zama cika au anna hukuma ghairahu ko kuma hukuncin wani manzon Allah ahsanu min hukmihi ya hukuncin manzon Allah kyau shi ma wannan ya kafirta idan kace ga wata shiriya kowa ya zo da wannan shiriyar sai ka samu ba manzon Allah ne zo da shiriyar ba to ka yarda da shiriyar ka kafirta ko kuma sai ga wani hukunci sai ka ce ai da za a yi kaza hukunci kaza ya fi dacewa akan hukuncin da annabi ya bar shi nan ma mutum ya kafirta kallazina yufaddiluna hukuma tawagi kamar waɗanda suke fifita hukunce-hukuncen ɗagutu ala hukumin rasuli alaihi salam akan hukuncin manzon Allah wa yufaddiluna suke hukunta hukumar qawanin hukuncin dokokin ƙasa ala hukumin Islam. Fifitawa fa daban yarda da binsa daban. Yanzu aka ce ƙasa ta yi doka, amma sai dokar ta saba wa dokar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai aka tilasta ka sai ka bi dokar wannan ana kiranka al-mukrash wanda aka tilasta ka. Amma sai ka ɗauka wannan dokar ma ta mafi dokar da manzon Allah ya zo da ita. ka fifita ta a kan hukuncin da manzan Allah ya zo da shi. To wannan mutum shi ma ya kafarta. Na biyar, man abgaba shay'an wanda ya kyamaci wani abu, bima ja a bihin rasulu daga abin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya zo da shi, walau amila bihi ko da yana aiki da abin. Amma kana kyamar abin, kana ganin bai dace ba, kana baka jin daɗinsa, kana ganin abin akwai gidadanci a ciki, alhali annabi ne ya zo da shi, kuma kana kyamar abin kana ganin ma bai dace ba wanda ya haka shi ma ya kafarta na shida man istahza bi shay'in duk wanda ya izgili da wani abu min dinin rasul na addinin annabi sallallahu alaihi wasallam aw sawabihi ko kuma ladan da aka ambata akan wannan abin in abin lada ne aw iqabihi ko kuma wata ukuba da aka ambata akan wani aiki wanda in mutum ya aikata ga abin ukuba da za a masa sai ya isgili da wannan abin kafara shi ma ya kafara wa dalilu ala zalika qawluhu ta'ala qul kace abillahi yanzu da Allah ne wa ayatihi da ayoyinsa wa rasulihi da manzansa kuntum tastahabiuna ko ka kasance kuna yin isgili kuntum tasabiuna shine abun lura anan sai Allah ce la ta'tabiru kada ku kawo hanzari kada ka fartun ba da imani kun kafirta bayan imani kamar da kuka sani wannan aya tana cikin suratul tauba Annabi sallallahu alaihi wasallam yana tafiya yaki wasu kuma sai suka faɗi wasu maganganu marasa kyau ga Allah da Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa in sun yi manzon Allah biyayya kuma sun zama jakuna kuma ko kuma suna gaya wa cewa yanzu manzon Allah yana ganin zai ci kaza zai ci kaza sai wani ya ce sai ya gaya wa manzon Allah sai ya gaya wa manzon Allah sai annabi ya kira su sai suka ce a inna ma kunna nakhudu wa nal'ab ya manzon Allah mu muna faɗa ne dai ba wai da gaske ba muna faɗa ne dan mu rage tafiya dan hira saboda in ana hira an fi ganin saukin tafiya sai Allah ya ce a qul abillahi da Allah ne wa ayatihi da ayoyinsa wa rasulihi da manzansa kuntum tasabiuna wannan injilin da kuka yi la ta'tazuru kar ku kawo hanzari kada ka farka kun ka farka ba da imanin ku da haka sai dai in za ku tuba as-sihru daga cikin abin da yake fidda mutum a musulunci akwai as-sihru sihiri wa minhu daga cikin sihiri kuma akwai as-sarf wal ataf as-sarf wal ataf in an ce asarafu sai malam ya ce ya yi baka shi ɗin salihul fawzan shi ne ya ƙara fassara abin da yake nufi da asarafu wal atafu sai ce la'allahu ta yi shi abin da malam yake nufi ya kusido yana nufin amalu amalu ma yusarrifu rajulu an hubbi zaujati aikin da wani zai je yayi sai ya juyar da mutum daga san matarsa misali a ce wannan matar tana son mijinta ko mijinta yana son matarsa ko kuma wannan saurayin yana son budurwa wannan budurwa ma tana son saurayinta sai ka je wajen wani malami kace kana so a raba tsakanin su to shi ake kira as-saraf ma'ana za a juyar da ko dai namijin ya daina son matar ko matar ta daina son namiji to wannan ka raba tsakanin su to wannan wanda ya irin wannan sihirin shi ma kafirci ne wal aqlu kuma shine ba ta so sai ka je ka ce kana son a jawo hankalinta ta soka ko kuma shi ita ta je ta ce a jawo hankalinsa ya sota sai a je a wani kulumboto sai ta ji tana son sa ko a wani kulumboto sai ya ji yana son ta wannan shi ma kafirci faman fa'alahu duk wanda ya aikata irin wannan sihirin ba sai kuma wannan kaɗai ba aura biya biyu ko ya yarda aka mar ko da ba shi aikata ba sai ya yarda da abin kafara shi ma ya kafarta wa dalilu qawluhu ta'ala dalili shine fadin mana aka madaukaki wa ma yu'allimani kuma ba sa karantar da min ahadin wani daga cikin mutane hatta ya kula sai su biyun sun ce innama nahnu fitnatu lalle mu fa abinda muke aikata wannan fitina ne ma'ana innama nahnu fihi shirkun abinda muke cikin sannan fa shirka ne kafirci ne fala takfur na karka kafirta kai na takwas mazahiratul mushrikina karfafar mushrikai karfafar kafirai in ka karfafi mushriki ba wai ana nufin ka karfafi mushriki ko ka karfafi jarinsa ba a'a ka karfafe shi akan abin da yakar musulunci ne tarnaki ne ga addini sai ka karfafe shi koda da goyon baya in ka karfafe shi to wannan wa ma'awalatihim ko kuma taimakon su akan harkar su ta hada Allah da wani alal muslimina da ka karfafar mushrikai wa ma'awalatihim da taimakon su alal muslimina akan musulmai in ka karfafu kafirai akan musulmai ko ka taimaki kafirai akan musulmai to mutum ya kafirta wa dalilu qawluhu ta'ala dalili shine fadin Allah madaukaki wa man yatawallahum minkum duk wanda ya jibinci kafirai daga cikin ku akan harkar shirka su da kafircin su fa innahu lallai shi minhum to ya zama irin inna Allah lalle Allah la yahdi alqawma adh-dhalimin Allah baya shirye da mutane waɗanda suke abaya na tara mani taqada duk wanda ya kudurta ya yarda anna ba'dun nas cewar akwai sashin waɗansu mutane yasa'uhu al-khuruj an shari'ati Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam yana da damar fita ya kai wani matsayi ne ya fita daga shari'ar Annabi sallallahu alaihi wa sallam kama wasa al-khidr al-khuruj an shari'ati Musa kamar yadda Khidr ya aikata wasu abubuwa waɗanda suke na ta'ajjib na mamaki wanda sun ma fita daga karantarwar da Annabi Musa ya zo da shi kamar yadda muke gani a ɗariƙun sufaye akwai wani matsayi da za ka kai in mutum ya ganka ma kana shan giya to shi ne ya ga giya kake sha kai ba giya kake sha ba inda mutum zai ganka kana zina shi ne idan sai nuna mar zina kake kai ka kai wani munzili to wannan duk wanda ya yarda da irin wannan fa huwa kafirun qultu sai shi malam ɗin ya ce, Wa kama ya ta duhu bulatu sufiya, kamar yadda masu zurfafawa cikin sufanci suke rayawa, annahum cewar su ya nuna suna isa suna kaiwa ila darajatin zuwa ga wata daraja la yahtajuna ma'aha ba sa bukata tare da wannan darajar da suka kai ila mutaba'atir rasuli zuwa ga koyi da manzon Allah su ma suna da damar su kirkira su aikata abin da suka ga dama a matsayin addini saboda sun kai wani matsayi ai wannan kan wanda duk yake kallon irin social media yake ganin maganganu irin na dan anci ai zai gaskata wannan abu in kaga abubuwan da dan anci yake faɗa Allah Allah ya sauwaka na goma shine wanda a irin wannan zamani mutum yana iya kafirta da shi bai san ya kafirta ba kuma da yawa daga cikin musulmai sun zama kafirai ta hanyar wannan abu shine ne al-i'radu an dinillahi kawar da kai gabarin addinin Allah kaga mutum ana ce maka ki musulmi ne uwarsa da ubansa musulmi ne kuma musulmi suka haife shi amma ta yaya ya kawar da kai gabarin addini la ya ta'allamu baya koyan addini wala ya'malu bihi baya ma aikin da duk wani baya sallah baya kaza baya duk wani abin aikin addini ma shi sunan kawai ya rike ba za ka taɓa ganin sa yana sallah ba ba za ka gan shi yana alwala ba ba za ka gan shi a gurin wa'azi ba ba za ka gan shi da littafi zai je makaranta zai koyi addini ba a'a la yata'allamuhu wala ya'malu bihi baya koyar sa baya aiki da shi والدليل قوله تعالى دليل شيء فدن مدوكتين sarki والذين كفروا kaga waɗanda suka kafirta sai Allah ce wallazina kafaru kaga waɗanda suka kafarta amma umbiru dangane da abin da aka yi musu gargadi mu'riduna suka kawar da kai masu kawar da kai sun kawar da kai dangane da abin da aka musu ne gargadi a kansa to ma'ana me aka musu gargadi addinin Allah ne to al'iradu an dinillahi kufur kuma da yawa za ka samu ƴaƴan musulmai da ba ruwansu da musulunci ba sa kafirci ba ba wai na ce suna yin sun je ma sun zama wasu kiristoci ko suna wani bautar gunki ba a'a su sunan na musulmai ne kuma inda zaka ce musu kowa za su ce su musulmi ne amma me ya alakar su da musulunci suna da gari ba sa aiki da shi ba sa koyarsa wannan shi ma kufurin kafirci ne wa man azlamu Allah ce babu wanda ya fi zalunci daga cikin mutane ya zalunci kansa mimman dukira bi ayati rabbih kamar wanda aka karantar da shi ayoyin Allah sun ba arada anha sai mai sai ya kawar da kai ba ruwan sa abin da aka karantar da shi din ba ruwan sa abin da aka yi hani akai ba ruwan sa abin da aka yi umarni ba zai hannu ba ba zai umartu ba ta ya ake umartuwa shine ka koya ta ya ake hannuwa shine ka aikatawa shine wurin al'amalu Allah sai madaukake ce inna minal mujrimina muntaqimun lalle mu game da mujrimai waɗanda za a musu wa'azi a karantar da su a musu indari shi kunnan uwar shi musu kawar da kai to muntaqimuna za mu ramu ko su ma za mu sanya su a cikin azaba qala sheikh babban malami a sheikh muhammad bin abdul wahab rahimahullah yace la farka babu fa bambanci fi jami'i hadhihi nawaqi a tsakanin waɗannan dukkan abubuwa da suke warware addini ko suke warware a shahadatai ne babu bambanci bainal hazil wal jadi wal kha'if al hazil shine wanda ya da wasa mun gane a ce ya aikata wani nawaqidul islam amma bai aikata shi ba illa hazilan ko mazihan ai raha yake yi ai wasa yake yi an gane to ba a yi ba hatta abin da ya shafi tauhidi ba ai cikin wani hadisi ina ganin na tsaye Imam Tirmidhi Annabi sallallahu alaihi wa sallam yace talasun abubuwa uku hazaluhunna jiddu wasa a cikin su da gaske ne wa jidduhunna wa jiddihunna jiddu kuma yi da gaske a cikin su da gaske ne sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace at-talaqu shika babu wasa cikin sa in kace wa mata na sauki to ta saku da wasa kake ko da gaske kake da gaske kake kawai wal itqu haka entawa in kace wa bawa na enta ka sai kace kai wasa nake ma babu wa zawaji haka aure in ka ce na aurar ma ba wasa ne shi yasa malama suka ce abin da ƴan drama suke yi ba wasa a cikinsa in yanzu a drama sai aka zo aka ce ai ga wani saurayi yana zuwa gidan su wata yarinya amma a dramance ne sai baban sai baban ta yace ya bar sai suka zo suka taru a dramar sai suka daura aure aka zo da sadaki aka siga to babu wasa ta zama matarsa eh in dai in a in dai an jingina mata wani da sunan asibi kawai ya zama ai aure ne ya ko uban me in dai an yadda ya zama mata ya mata wakilci a cikin drama an jingina da shi ne uba sai ya zo ce ina nema sai ce na aurar ma ko na baka akan sadaki dubu kaza ta aure ba wasa ce haka kuma da mutum a drama zai fito a matsayin arna ya zama arna ya zama arna ya yi ridda da aka ce sa malama suka ce kullu ma ya ta'allaka bi hukuki haqqin min huquqin lahi duk abin da ya rataye da wani haƙƙi daga cikin haƙƙoƙin Allah shi ma la hazala fihi ba wasa a cikin sa wala mazaha fihi babu haraha a cikin sa kaga in ka je irin su Jos da ban san yanzu ba za ka samu a bakin coci musulmai waɗanda suke zuwa daga nan wasu guragu ne wasu kutare ne wasu kuma su karamin ƙarfi ko Lagos za ka suna cewa a bamu dan Isa almasihu dan Allah wanda ya haka ya kafarta ba wasa a ci ya ce a dukkan na ruwana a ni wasa nake dole su nake ai mu ne mu karɓa abin da yake hannun su mana a ka karɓa abin da yake hannunsu su ma kuma sun karɓa abin da yake tare da kai shi ne addini shi ya kafarta shi yasa malam yace la farqa fi fi fi jami'i hadhihi nawaqid babu bambanci cikin dukkan waɗannan abubuwa da suke warware musulunci bainal hazil wal jadi wal khaif tsakanin wanda yayi da wasa da wanda yayi da gaske da wanda tsoro ya sa shi illa al mukrih sai wanda aka tilasta wanda aka tilasta ya aikata wani abu min nawaqid al-islam bai kafarta ba wa kulluha kuma kowane ɗaya daga cikin min a azami ma yakunu khataran yana daga abin da zai iya kasancewa mafi hatsari wa aktsaru ma yakunu wuqu'an kuma yana iya kasancewa mafi yawan abin da yake aukuwa fa yambayi da haka yana da kyau lil muslim ga muslim musulmi an ya hadara ha ya kiyaye kowane ɗaya daga ciki wa ya kafu minha ala nafsahu kuma ya kiyaye wa ransa kar ya yi zai shiga ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa guda goma ko ma wani abin da waɗannan goma ba su kawo shi ba malam yace na rudu billahi muna neman tsari a wurin Allah min mujibati ghadabihi daga abubuwan da suke sababa fushinsa wa alimu iqabihi da kuma radadin ukubarsa duk abubuwan da suke sabauta a samu ukubar Allah ko fushinsa muna neman tsari a ciki wayannan shine na waƙe abubuwan da suke warware musulunci mai musulunci kuma idan muka ta'ammuli da yadda mutane suke tafiya a yau za mu ga mutane suna shiga cikin waɗannan abubuwa da yawa musamman 'ya'yan musulmai a yau waɗanda za ka ba ruwansu da addini al'iradu an dinin lahi sun kafirta da wannan abun ba su sani ba Allah ya tsawaka alfaslu salih at-tashri'u at-tashri'u eh at-tashri'u shar'antawa haƙƙun lillahi ta'ala, haƙƙi ne na Allah, ba wanda ya isa ya shar'anta addini sai Allah. Wal muradu bi tashri'ikum an an ce a tashri' abinda ake nufi ma yunazziluhu Allah li ibadihi shine abinda Allah yake saukarwa bayansa min al manhaj na manhaji tsarin bi alladhi yasiruna alaihi wanda suke tafiya a kansa kila qa'id ya shafi aqida ne wal mu'amalat ko ya shafi mu'amaloli wa gairi haƙo waninsa wa zalika wa min zalika yana daga ciki at-tahlil wa tahrim halaltawa da haramtawa ba wanda yake da ikon halaltawa sai Allah ba wanda yake da ikon haramtawa sai Allah wanda ya haramta ko ya halatta aka san abin da Allah ya halatta ko ya haramta to shi ma yana iya shiga min da waƙidul islam falaysa li ahadin bai yiwuwa ga wani an ya hilla illa ma ahallahu Allah ya halatta sai abin da Allah ya halatta wala yuharrim ba zai haramtar ba illa ma harrama Allah sai abin da Allah ya haramta qala ta'ala Allah madaukake ce wala taqulu kada ku rika faɗa lima tasifu alsinatukum ga abin da kawai harsunan ku suka raya muku zuciyoyin ku suka raya muku ku ringa faɗan mai alkaziba ƙarya ku ringa cewa haza halalun wa haza haram wannan halal ne wannan haram ne likaftaru ala Allah alkaziba don ku kirkiri ƙarya ku jingina ta ga Allah Allah ci gaba yace innal ladina yaftaruna ala Allah alkaziba la yuflihun lalle waɗanda suke kirkiran ƙarya su jingina ta ga Allah ba sa rabauta wa qala ta'ala Allah madaukaki yace qul kace ara'aytum ku bada labari ma anzala Allah lakum abinda Allah ya saukar muku min rizikin na arziki abinci ne ko abin sha ne faj'altum minhu halala haraman wa halala kuka sanya da kawunan ku a ciki kuka sanya wani haram kuka sanya wani halal qul allahu adina lakum tambaye su shin Allah ne muku izini ku ce kaza halal ne ko kaza haram ne am ala allahi taftaruna ko kuma kirkira kuka kirkira kuka jingina ta ga Allah faqad nahallahu haqiqa Allah ya hani ala tahlili wa tahrimi wa lan halattawa ko haramtawa biduni dalili babu wani dalili min alkitabi was sunna halatta ko ka haramta babu dalili daga addini wa akhbara kuma Allah ya bada labari anna zalika cewar yin haka halattawa ko haramtawa ba tare da dalili ba min alkadhibi ala Allah yana daga kirkiran ƙarya ka jingina ta ga Allah kama akhbara subhanahu kamar yadda Allah madaukaki ya bada labari cewar anna man aujaba shay'an duk wanda ya wajabtar da wani abu au harrama shay'an ko ya haramta wani abu min ghairi dalilin babu wani dalili faqad ja'ala nafsahu sharikan lillahi shi din ya sanya shi karin kansa abokin tarayya ga Allah in ka wajabta abu a mutane ko ka haramta wani abu a mutane babu dalili daga wurin Allah to kai din ka sanya kanka sharikan lillahi kamar yanzu wanda ake kira malikul muzaffar din nan wanda aka ce shi ya kirkiri maulidi kaga kenan yanzu shi ya halatta wa mutane taron maulidi akwai dalili daga Allah babu to shi da ya sanya din shi ya zama sharikan lillahi ya sanya kansa a matsayin abokin tarayya ga Allah domin ya ɗauki wata sifa ta Allah halattawa ko haramtawa wanda ba shi da ikon yi yayi kai kuma da ka yadda abin da kai ka zama mai bautarsa Fima ya zama shi abokin tarayya ne ga Allah ya sanya kansa Fima huwa min kasaisihi daga abubuwan da suka keɓanta daga Allah subhanahu wa ta'ala wa huwa tashri'u shine shar'antawa qala ta'ala Allah madaukake ce am lahum shuraka kusura da wasu abokan tarayya ne shar'u lahum min ad-din wanda suke shar'anta musu al'amuran addini malami azan bihi Allah wanda Allah bai izini ba kaga in ba da kuma su bid'a wato bata ne na shedan ba wallahi irin waɗannan ayoyin ya kamata Allah ya ce malam ya azam bihi lawan Allah ba bai izini ba kuma kai din nan kai ma abin da kake yi da sunan bid'an nan wasu abubuwan a cikin addini ka tabbatar Allah bai izinin ba ba ka ma shakka akan Allah bai izini ba to waye izinin to wanda ya izinin shi da ya sanya shi din ya sanya kansa sharikan lillahi kai da ka yadda to ka zama mai bautar sa wa man ata'a hadha al-musharri wanda yayi wa wannan mai tar'antawa biyayya bin dunillahi koma bayan Allah wa huwa ya'lamu bidhalik kuma ya sani cewar ba Allah ne ya shar'anta ba wa wafaqahu ala fi'lihi ya kuma dace da shi yayi tarayya da shi akan wannan aikin faqad ashrakahu ma Allah to yayi tarayya da shi tare da Allah ya hada shi da Allah a wurin bauta qala ta'ala Allah yace wa in ata'tumuhum in ba kuka musu biyayya cikin abin da suka umarce ko suka sa ku innakum lallaku la mushrikuna sunna mushrikai يعني ينا نفهم الذين يحلون وأن سكي حلتا ما حرم الله أبن ألا يا حرمتا من الميتات نا أبو بوان سكي متتو كما يدى إن كذب سورة الأنعام يالا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء فسك حلتا أبن ديك موشيني من أطاعهم في ذلك فهو مشرك wanda ya musu biyayya cikin wannan ya zama mushriki kama akbar subhanahu kamar yadda Allah din ya bada labari a cikin alqur'ani cewar anna man ata al ahba duk wanda yawa ahbar malaman yahudu war ruhban da malaman nasara ya musu biyayya fi tahlimi ma harrama Allah walan halatta abinda Allah ya haramta wa tahrimi ma ahallahu Allah da halatta abinda Allah ya da haramta abinda Allah ya halatta faqad takadhum arbaban min dunillahi to hakika ya rike su ababan bauta kuma bayan Allah Ƙala ta'ala Allah maɗaukaki ya ce, Ittakabu ahbarahum sun riƙi ahbar wa ruhbanahum arbaban sun riƙe su ababen bauta min dunillahi wal masiha ibn maryam da kuma masihu dan maryam wa ma umiru alhali ba umarce su ba illa li ya'budu ilahan wahida sai dai su bauta wa abin bauta guda ɗaya la ilaha illa huwa babu wani abin bauta da cancansa sai shi subhanahu sarki ya tabbata a gare shi ya ɗaukaka amma yushrikuna gabarin abin da suke hada shi da shi walamma walamma sami'a adiyu bin hatim yayin da adiyu dan hatim wani bai hude ne yaji wannan aya daga wurin manzon Allah radiyallahu anhu yaji wannan aya kala sai ce ya rasulullah inna lasna na'budu ai wa wa to sai manzon Allah fa qala lahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sai da mai tsira da amincin Allah yace da shi alaitu yuhilluna ma harrama Allah wasu kasance suna haramta suna halatta abinda Allah ya haramta ba وتحلونه سيكو حلتا شي ويحرمون ما أحل الله كما سنا حرمتا أبن الله يحلتا وتحرمونه كما سيكو حرمتا شي ما قال بلا يتي وانا كان سنا يي قال سي النبي تي masa فتلك عبادته ai wannan da'ar biyayyar cikin abin da suka halatta alhali Allah ya haramta ko cikin abin da suka haramta alhali Allah ya halatta sai kuka musu da'a kuka bi su tilka ibadatu ita ce bautar ta su qala shaykh abdurrahman bin hasan shaykh abdurrahman bin hasan rahimahullah yace wa fil hadisi cikin wannan hadisi dalilun ala anna ala anna ta'at al ahbar cewa yi wa ahbar nan da'a wa ruhban fi ma siyati Allah cikin saba wa Allah ibadatun lahum bauta ce a gare su min dunillahi ko ba bayan Allah wa min ash-shirk al akbar kuma yana daga cikin babba alladhi la yaghfiruhu lahu wanda Allah baya gafartawa ta'ala madaukaki fi akhir ayatina cikin ayar al ayar Allah ya ce wa ma umiru ba umarce su ba illa li ya'budu ilahan wahida sai dan su bauta wa abin bauta guda daya la ilaha illa huwa babu wanda ya cancanci bauta sai shi subhanahu sarki ya tabbata a gare shi ya daukaka amma yi shirku na gabanin abin da suke hada shi da shi wa nadhiru zalika wanda yayi kama da kuma irin wannan fadi qauluhu ta'ala wala ta'kulu kada ku ci bima lam yuzkarikum wallahi alayhi kar ku ci abin da ba ambaci sunan Allah ba wa innahu la fiskun cin abin da ba ambaci sunan Allah ba wurin yanka shi fasikanci ne wa inna shayatin lalle shaytanu la yuhuna ila awliyaihim suna yin wahayi ai suna yin ilhama suna yin tifta zuwa ga majibuntan su li yujadilukum dan su yi jayayya da ku cikin halatta abinda Allah ya haramta ko haramta abinda Allah ya halatta wa in ata'tumuhum in kuka yi wa'annan shaytanu ko kuma kuka yi wa wa'annan awliya'u shaytani kuka yi musu da'a innakum lalle ku la mushrikuna wa hada wannan kuma waqa'a fi kathirun minan nas ya auku cikin mutane da yawa ma'aman kalladuhum tare da waɗanda suke rataya da su mutum haka kawai sai ce ai wane ne ai kaza me yasa wane ya zo da abu kaza li'adami i'tibarihim dalilu saboda rashin neman dalili ka san wani in an ce malam ya ce ko shehi ya ce ko shi ba ruwansa da neman dalili sai ya bi to wannan ya jefa su cikin irin wannan idza khalafa al-muqallad idan shi wanda aka rataye da shi din ya saba wa abin da Allah ya zo da shi kai kuma baka nemi dalili ba ka bi shi akan haka wa huwa min hadha shirk shi ma yana daga cikin irin wannan shirka intaha faltizamu shar'illahi da ka lizimtar shari'ar Allah wa tarki shar'i ma siwahu da barin shari'ar duk wani wanda ba shi ba tashri'i ne wani wanda ba shi ba huwa min muktaba la ilaha illallah yana daga abin da la ilaha illallah ta hukunta wallahu almusta'an karka karka yadda da shar'antawar wani ko da kawanin ne dokokin kasa kamar da muka karanta a cikin hakikatu tauhid da Muhammad Hassan ko da dokokin kasa ne sai aka ce an an shar'anta doka kaza yanzu kamar a constitution din Najeriya a cikin chapter 1 sai aka ce duk wata doka da ta ci karo da abin da ke cikin wannan constitution din wannan dokar ita ce ƙarya wannan constitution din shine daidai to kai ba za ka yarda da wannan me ba sashin ba ka san wannan sashin ƙarya ne barna ne an gane subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum اللهم صل على محمد وعلى ال محمد اللهم انت الحق ووعدك الحق لا إله إلا أنت الأول والآخر والظاهر والباطن الذي هو بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله